إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wannan shine darasi na biyu kenan a cikin wannan ƙasida mai albarka mai suna a ummul qura ta muhammad ibn sa'id al-busiri da ya rubuta domin yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ta shahara da suna alhamziya saboda kowane baiti yana karewa da harafin hamza yau juma'a ashirin ga watan shawwal shekara ta 1441 jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da sha biyu ga watan shida miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2020 za mu tashi shafi na hudu da yake cewa rafi'an ra'sahu wa fi zalikar raf'i ila kulli sudadi ima'u إلى كل سؤدد إيماء رامقا طرفه السماء ومرمى عين من شأنه العلو الألاء وتدلت زهر النجوم إليه فأضاءت بضوئها الأوجاء وتراءت قصور قيصر بالروم يراها من داره البطحاء وبدت في رضاعه معجزات ليس فيها عن العيون خفاء إذا إذ أبته ليتمه مرضعات قلن ما في اليتيم عنا غناء فأتته من آل سعد فتاة قد أبتها لفقرها قد أبتها لفقرها الرضعاء أرضعته لبانها فسقتها وبنيها ألبانهن وبنيها ألبانهن الشاء أصبحت شولا عجافا وأمست ما بها شائل ولا عجفاء أخصب العيش عندها بعد محل إذ جدا للنبي منها جذاء يا لها منة لقد ضعف الأجر عليها من جنسها والجزاء وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء رافعا ra'asahu annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai daga ganinsa lokacin da aka haife shi malaman tarihi da sauran littattafai na sira sun ruwaito cewa lokacin da aka haifi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa sama sai ya yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya girmama Allah ya ce to wafi zalikar raf'i a cikin wannan dagawar kansa da ya yi zuwa sama ima'un akwai ishara ila kulli sudadin ga dukkanin wani shugabanci wato alama ce na cewa akwai wani shugabanci da Allah zai bashi to shi yasa ana haihuwarsa a sai aka ga ya daga kansa sama to shine yace akwai ima'un ishara ila kulli sudadin zuwa ga dukkanin wani shugabanci a nan duniya ko lahira wato Allah zai bashi shugabanci a nan duniya a lahira ma Allah zai bashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin alama yi sama alama ɗaukaka ke ƙasa kuma alama ce ta ƙasƙanci ramikan ɗarfuhu kuma yana mai kallo da idanunsa da ba ramaku shi da ka kalli abu cikin nutsuwa da nishaɗi to bayan ya tara kansa sama sannan kuma ramikan tarfuhu yana mai kallo da idanunsa a sama a sama an ka ganshi yana ta kallon sama ya ce kuma wa marma ainin abinda idaniyar tashi take nema take nufi idaniyar man sha'anuhu wanda sha'aninsa al'ulu ɗaukaka al'alau shine sama ko kuma daraja Nana duk wanda yake sha'aninsa daraja da ɗaukaka to babu shakka duk abin da zai za a ga kuma al'amari ne na na ɗaukaka shi yasa da aka da aka haife shi din ba a ga ya kalli ƙasa ba sai aka ga ya kalli ya kalli sama to wannan alama ce na cewa al'amarinsa babba ne al'amari ne na ɗaukaka na daraja in an ce al'ala dukkan wani abu wanda yake a sama sama ana kiranta al'alau daraja ana kiranta al'alau ɗaukaka ma ana kiranta al'alau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga duk wannan alamomi ne wanda tun yana jariri wanda za su tabbatar da cewa akwai wani abu da Allah ta'ala ya kunshe tare da shi da shugabanci karon farko dai annabta karo na biyu ga manzanci sannan gashi shine fiyayyen manzanni a duniya gaba daya to shine yace wa marma aini abin nemar idaniyar man sha'anuhu wanda sha'aninsa al'uluhu daukaka al'ala'u dama a ga ta kalli sama duk wanda sha'aninsa daukaka ne to aka ga koyaushe al'amarinsa yana yi sama in kallo ne sama yake yi ba ƙasa ba kuma kallon ƙasa alama ce ta ƙasƙanci da damuwa da bakin ciki da makamantan wannan sannan wannan yana nuni akan cewa Allah na sama da Allah baya sama kaga ina ya kamata ya kalla kaga sai ya kalle duk inda ya ga dama amma kallonsa zuwa sama yana ishara akan cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama kuma wannan ita ce fitara ma ta dan adam bai bukatan ma sai an karantar da mutum ya ce wata dallat zuhurun nujumi taurari masu tsananin haske wata dallat suka yi ƙasa-ƙasa wato suka yi ƙasa-ƙasa kusa da shi don su haskake gidan sannan su haskake garin madina da sauran duniya gaba ɗaya shi ma wannan alama ce ta mi da ɗaukaka saboda haka ba su tsaya iya inda suke ba su taurarin a can sai da suka yi ƙasa-ƙasa shine wata dallat suka yi ƙasa-ƙasa suka kusanto annabi sallallahu alaihi wasallam zuhurun nujumi wannan idafatu sifa ne ila al-mawsuf asalin larabcin an-nujum az-zuhur an-nujum shine al-mawsuf az-zuhur shine sifa so da haka ayi idafan na'at ila al-man'ut wannan ya halatta a harshen larabci an gane ko a ya ce a zuhur shine abu mai haske an gani yawwa jam'i ne na az-zahira az-zahira fulawa ko wani abu mai galgali ko wani abu mai haske haka to haka lokacin da aka haife shi an ga wasu irin taurari masu tsananin haske suka yi kusa kusa da shi ilaihi zuwa gare shi shine yace al-arja'u sasannin sama'u kai da na duniya gaba ɗaya fa'a ba'at sai da suka yi haske bi zau'iha a dalilin hasken wayannan taurari duk inda kake a wannan gashi cikin dare ne amma kuma haske ya riga ya game garin makka da sauran wurare gaba daya wasu ma sun ce ya game duniya gaba daya sai ce wata ra'at kusuru kaisara ginoni benaye na sarki kaisar bin rumi wayanda suke a rum wata ra'at sai da suka bayyana aka dinga ganin su da hili sai zan wanda ke maka ko madina ko riyadh ko judda yana iya ganin wayannan benaye garibi nisan da ke tsakanin jaziratul arab zuwa rum to amma irin yadda taurarin suka yi haske sai da ya zan suka bayyana wa'annan ginonin wa'annan benayen ana iya ganin su eh shi da ya ce yaraha yana ganin su man wanda daruhu gidansa albatahau yana cikin rafin garin makka albatahau suna wani rafi ne a makka to ko cikin rafin ka je ka gina gida a wannan daren saboda tsananin haske sai hasken ya hango maka wa'annan benaye da ke can rumawa da ke ru kaga haske ya kai haske ko to duk wannan ana kiransa al-irsahat abubuwa wa'anda suka saba ma al'ada qablan nubuwa sai ce a mu'jizatun wasu irin mu'jizozi wa badat sun bayyana fi rada'ihi lokacin da aka shayar da shi nono kusan su larabawa musamman tun kamin tahowar musulunci aibi ne ga mace in ta haifi da ta shayar da shi nono wannan illa ce a wurinsu eh sai dai a nemi wata a yi zinga da ita a ba ta kuɗi ta shayar da shi akwai mata wanda su sana'a suke galibi ƙauyuka suke zaune sukan taso su shigo manyan garuruwa irin su makka suna neman jararan da za a ba su sai su zo a yi jinga da su aka yi jinga da su sai ga abin da za a ba su sai a ba su yaya su koma ƙauyuka da su sai su shayar da su in lokaci ya su sake mayar da su to lokacin da za a shayar da shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam a gani ikun kula ai mahaifinsa ya fara rasuwa duka da a haife shi magogarin saɓani na malaman tarihi mahaifiyarsa amina tana nan amma ba ta shayar da shi ba sai aka yi ta miƙa shi ga wasu mata kamar yadda zai yi bayani da shi da ya ce wa badat mu'jizatun an samu wasu mu'jizoji sun bayyana fi rada'ihi a lokacin shayar da shi nono ya ce laisa fiha khafa'u wanda babu wani abin ɓoyo a cikin wa'annan mu'jizozin anil uyuni daga idanun mutane duk wanda ya ga wannan abin to zai gan shi kuru-kuru ba abu ne wanda yake a ɓoye ba da shi ne sai fara bayani ya ce iz lokacin da murbi'atun mata masu sana'a shayar da jarirai a batu kowace mace ta ƙyamaci ta karɓi annabi a matsayin ta shayar da shi me yasa liyatimihi saboda maraicinsa su matan sun taso daga ƙauye sun shigo makka suna biɗar jarirai masu samu sun samu wasu jarirai sai zan ba wanda ya rage a wannan lokaci in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk wanda ta zo sai a ce mata to gashi amma ha marayi ne ita ce a ita ka ni ni ta ce tabba wani tunda marayi ne kenan kaga abin da za a bata ba zai zama mai yawa ba duk wadda ta zo ita ba an kai mata bayanin maraye ne ta gudu an gane haka suka yi gaba ɗai in manna mace ƙwaya ɗai ita ce halimatu sa'adiyya ita ce zai yi bayani ƙulla sai sun ka dinga faɗa mafil yatimi ai bai tabbata ba ga maraye anna akan mu gana wani amfani babu wani amfani da zai tabbata gare mu idan mun ɗauki maraye mun ce mu shayar da shi tunda an ce marayi ne kaga akwai alamun yunwa da talauci ko to su kuma son suka yi tunda sana'a ce son suka yi su samu kuɗi masu tsoka wanda za a ci nama da kayan daɗi da sauransu to ke ɗauko marayi sai ya to to shi da suka dinga cewa ai babu wani amfani shine gana babu wani amfani filiyati mai akan marayi a anna akan mu saboda haka ko mun ɗauke shi ba za mu samu wata wadata akan haka ba to nan ne fa'atathu fatatun sai wata mace budurwa ta zo masa shi annabi sallallahu alaihi wasallama min ali sa'adin wadda tana daga cikin zuriyar sa'ad ibnu bakar ɗaya da daga cikin ƙabilun laraba da ita kaɗai abu ta samu jariri ba ita kaɗai da ƙarshe dai farko ita ma ba ta yi niyyar ɗaukarsa ba ta gaya ma mijinta ta ce to ita tun da ba ta samu ba za ta yi haƙuri ta ɗauki wannan marayin ta bar ma Allah to kuma ta nemi wasu ‘ya'ya a bata an kaki a bata saboda ita kuma matsalar ta talauci a fahimta akwai talauci tare da ita a tun da akwai talauci akwai alamun yunwa da sauransu kenan duk jaririn da za a bata ba zai samu kulawa ba tunda in kin zo za a baki sai ke bayanin yadda kike da sauransu da matsayinki saboda shayarwa ce aksarin fasaha da ƙarfin jiki da wayo da nutsuwa duka ana samu ne ne ta hanyar nono da hankali an gani sau da haka in ba a samu mace mai nutsuwa ba to ana iya samun matsala to shi yasa ita kadi a bata a ruba'a'u wato majibanta mata masu kula da ainihin jarirai an gani kamar uwayen jarirai su ne a ruba'au wanda suke ba da 'ya'yansu a shayar da su ko waɗanda suke kula da su su kuma suka kita ita halimatu sa'adiyya din lifaƙari ha saboda talaucinta shi annabi an ƙi shi saboda maraici ita kuma kowa ya ƙi ya ba ta jariri saboda talauci shi ne sai ta haƙura tunda ba ta samu ba ta ce idan ta koma ƙauye za a yi mata dariya kowa ya dawo da jariri ita ba ta da komai so da haka ta haƙura ta ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama ta karɓe shi daga mahaifiyar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta karɓe shi daga hannun na na amina sai ta koba da shi to abubuwan da suka bayyana a hannunta shine zai yi bayani a nan ya ce arba'atu libanaha ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallama libanaha shayarwarta ya an ce libanu a larabci shine shayarwa an gani yawwa in an ce allaban ana nufin nono allibani shi kuma siffar shan nono shi ne bambancinsu to ta shayar da shi shayarwarta duk da talaucinta amma an ce tana da wasu awaki sai dai ba su da yawa duk da rashin yawansu kuma saboda talauci irin nata sai yasa su ma awakin suka kamu da yunwa ba ta da kuɗin da za ta iya nemo musu abinci tunda kun san jaziratul arab a wajen lokaci ba ciyawa akwai ba dabbobin su abinci ake ba su ba su da haƙi bai wuce a yi ruwa so ɗaya ko so biyu a shekara ba saboda haka awakin sun bushe ba su da nono hantsarsu ta bushe wane ne da sauransu a wannan lokaci to amma sai Allah ya bayyana wata mu'jiza a ƙarƙashin haka to shi ne zai ba da bayani a nan ya ce fasakat ha a sha'u ko sai awakin da ta mallaka ita ko suka shayar da ita albana hunna nononsu wa bani ha da kuma 'ya'yan da ta haifa so da haka nan Allah ya kawo mata nata sakamako ta shayar da annabi nononta shi kuma Allah ta'ala sai ya saukar da mu'jizarsa akan nata awaki sai ya sa musu ƙiba ya sa hatsarsu ta cika sai ya zan kullum tana tatsan nono ta sha kuma hatta bai wa ‘ya'yanta wanda da ba ta da wannan to kaga shi ma wannan mu'ujiza ce ko shi da ya ce asbahat su awakin sun zama farkon lamari kamin ta karɓi annabi shiwalan wanda hantsarsa ta bushe ba nono kenan an gani ijafan sannan kuma sun rami ba su da abincin da za su ci bale su yi ƙiba wa amsat amma kuma suka maraita suka dawo daga baya ma bai hasha'il duk awakin nan babu mai busasshe hantsa wala a jafa'u ko babu wadda a darama Allah ya ciyar da su abinci da kansa alfarmar nonon da take baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan bai tsaya ba kadai akhsabal aish abincin da take ci ma sai ya yalwatu gare ta inda ha aurenta ba da mahalin bayan ta shiga cikin fari da talauci amma daga baya sai Allah ya koro mata abinci mai yalwa wanda ba ta roƙon kowa haka dai ta yi ta ganin abubuwa ta yi ta ganin fatahi eh wa yarzuquhu min haythu la yahtasib iz da ya dalilin wanda ya ce iz saboda a lokacin da gada ya kasance giza'u abincin safe shi ake kira giza ko saboda abincin safe da ya kasance linnabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama minha daga wurinta ita halimatu sa'diya din shine in safiya ta waye ta kan dauko shi sai ta bashi nono karin safe shine giza to dalilin wannan shi yasa waɗancan abubuwa Allah ya bude mata su an gane ko Allah ya raba ta da talaucin abinci dabbobinta kuma suka yi kiba suka zama masu nono da makamantansu shi ne ce ya lahamin nata kai wato baiwa ta tabbata ga wannan mata halimatu sadiya banda wannan waɗanga abubuwa laƙari du'ifa al'ajiru kuma an ninninka mata rada banda wannan abu da ta samu kuma a ranar tashin kiyama za a ninka mata lada alaiha gare ta min jinsiha saboda irin jinsin abin da ta yi shi ne da aiki alkhairi na kula da annabi sallallahu alaihi sallama ita kuma Allah zai kula da ita na nonon da ta baiwa annabi sallallahu alaihi sallama shi kuma Allah zai baiwa awakinta nono wal jaza'u kuma Allah zai nunka mata sakamakonta sai ce wa iza wa iza sakhara al ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'adau wai duk sanda Allah maɗaukakin sarki ya hore wasu mutane a matsayin lebarori lisa'idin ga wani babba mai arziki su lebarori ne shi kuma babba ne saboda haka suna ƙarƙashinsa su ne mai hidima su ne mai aiki da sauransu Allah ya hore mai su iyaka ta ya ce ku yi kaza ya shiru bi kafihi amran wani hai yi kaza a bar kaza yi kaza a bar kaza to fa innahum su'ada su ma sun dawo manya ko su ma sun dawo masu arziki ita kamar lebarci take wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ita ma sakamakon wannan tunda an hada ta da babba tunda ta hadu da mai arziki ita ma ta zo mai arziki shi yasa ko lebara kake Allah ya hada ka da mai arziki to kai ba ke ba ka zama mai arziki to shi ne ya ce habbatun wannan alherin da Allah ya bata kamar kwaya ce ta abinci ta alkama misali ambata sanabila ta fitar da zangarku daban-daban na abinci ko shi ne misalin irin yalwar da Allah ya yalwata mata saboda ta kowace fuska sai da Allah ya koro mata abinci sai ga sauran mata a wannan lokaci suna nadama wayanda su aka fara bijiro musu annabi sallallahu alaihi sallama suka ce su tun da marayi ne ba za su kauka ba su sun rudu da abin duniya bai shi ne bala ya ce habbatun kamar kwayar abinci ce an batar sanabila da ta fitar da zangarku guda bakwai ya ce wal'asu daidai lokacin da kuma don shekara an yi yunwa ya cikin jarabobin da aka samu an yi fari ba abinci ba ruwan sama sannan ga talauci daidai wannan shekara din to shi da ya ce wal asfu ko sansamin ‘ya'yan itace ladaihi agunsa ne abdu'afa'u masu rauni irin talakawa tashrifu ko yastashrifu za ka ga a wannan lokaci shi suke ƙoƙarin tsinkawowa ko suke ƙoƙarin leƙowa don su samu su daddaka su sa ruwa su ci ita kuma daidai wannan lokaci allah ya nun komi ninkin ba ninkin ake bata su kuma waɗancan da ke cikin talauci suna nan cikin talauci saboda yanzu 'ya'yan itacen masu yi waya bale ƙwayar abinci yanzu abin da talakawa ke biya san sami itace in an je aka samu gwadda san sami ta ne za a ɗebo a zo a daka a zo a yi dubaru a samu a ci ita kuma daidai wannan lokaci allah ya nunka mata abubuwa daban-daban duka wannan yana nuna maka Allah shi yake azurta wanda wanda ya ga dama to shi ne yastashrifu ad-du'afa'u wato shi al'asfu kwalfar dan ice ko sansamin dan ice a wannan lokaci shi talaka suke kokarin kallo don su su samu su hada su samu abin da za su ci to lokacin yayin annabi yayi lokacin da za a yayi dama da zarar lokacin yayi yayi aka yayi yaro sai a maishe shi inda aka karbe shi ko kuma iya kwanakin da aka ɗiba wata ana iya ba ta wata biyu wata uku wata rabin shekara wata ma shekara gaba ɗaya to bayan ta kammala wa a ta jaddahu daidai lokacin mahaifinsa ya rasu sai ta zo da shi wurin kakansa abdulmuttalib kenan wa qad fasalatu lokacin ta riga ta yayi shi amma wa biha alburhau tare da ita akwai damuwa da kunshi min fisalihi na yaya annabi ko na rabuwa da shi ya tana tunani ya za ta rabu da shi saboda irin alkhairai da ni'imomi da karamomi da ta yi ta gani kuma ga lokaci ya kare lokaci ya riga ya kare to ya za ta yi alburha shi ne al'alam al'alamun shari'a ya raɗaɗi da zafin zuciya mai tsanani ya ce kuma a wannan lokaci lokacin da take yayansa a haƙot bihi mala'ikatun layi wata rana kawai sai ta ga mala'iku sun sauko sun kewaye shi sun kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam sun kwantar da shi sun buɗe ƙirjinsa suka fito da zuciyarsa suka wanke zuciyar da ruwan zanzan aka tudda abin da za a tusuwa aka saka abin da za a sa aka sake mai da zuciyar mala'ika jibrilu ya ɗinke gaban an ci tana kallo to a wannan lokaci da ta ga sun zagaye shi sai ta tsorata fazannat sai ta yi zaton bi annahum qarana cewa miyagun aljannu ne sun ka kawo masa farmaki ita abin da ta zata ke ba ta ɗauka mala'iku ba ne to wara'a waje da ya koma ga abdulmuttalib lokacin da ya ga damuwarta da bakin cikinta don da ta zo ta nuna bakin cikin rabuwa da annabi sallallahu alaihi bihi a dalilin son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce wa min alwajidi daga cikin bakin ciki lahibin akwai wata bela ta wuta ta kuna wanda al'asha'u kayan ciki irin su hanji da anta da suhe da wace tarkace taslabi sukan ma ne da wannan bela din wato in bakin ciki da damuwa yawa mutum yawa a cikin zuciya to sai zafin ya iya abin nan naso cikin hanjin mutum ya narke abin da ke cikin hanjin mutum sai ya halaka Allah ya tsawaka to sai shi abin mutalib sai ya fahimci haka sai babu wadda zai za ta yi fara katsu ta rabu da annabi sallallahu alaihi sallama karhan akan tilas ba dan tana so ba saboda duk abubuwan da take samu yanzu galibi yankiya za su yankiya za su eh wa kana shi annabi ya kasance ladaiha abun ita halimatu sa'diya sawiyan wato a zaune a wurinta kuma la yumallu sawa'u min shi annabi ba a kosawa zama tare da shi ba wanda zai zauna da annabi ya ji ya kosa ya gaji babu daɗi shi yasa bata gaji ba shukka an kalbi an bu an tsaga wato zuciyarsa wa ukhrija minhu aka fitar daga wannan zuciya mudghatun wata tsoka sauda'u sifa ce ta mudga sauda'u wanda take baka kirin inda gaslihi lokacin da za a wanke wannan zuciya ne aka wanke aka cire wannan tsokar wadda a cikin fushi yake da hasada da wace tsaya aka tussuwa to shi yasa zuciyar annabi take lafiyayya ba matsala to bayan yi wannan yumnal aminu hannun daman mala'ika jibril shine al'amin amintacce to hannun damansa khatamatu sai ta dawo kuma ta dinke wannan kirjin na annabi da aka buɗa da ba shi ya jagoranci wannan aiki waƙat haƙiƙa udi'a an ajiye a cikin wannan kirji na annabi sallallahu alaihi wasallama ma lam tuzai lahu an ba'u abinda ba a taɓa yada labarinsa ba har yanzu ba a taɓa bayanin menene aka ajiye a cikin wannan zuciya ta annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah bai ba da iko a faɗa ba su dai mala'iku an umarce su sun yi abin da suke yi Allah kuma shi ya san abin da ya ajiye a ciki ya ce sana a sarararku ko alhitamu wannan rufin da aka yi na kirjin annabi sallallahu alaihi wasallama sana a sarararku sai ya tsare asiran asiran annabi sallallahu alaihi wasallama na daraja da kima falal faddu kuma babu karewa ga wannan dinkin da an kai bai taba karya ba ko da iko ne na Allah tiyata ta farko a musulunci ke ko ba taɓa samun wannan ɗinkin da jibril ya yi da hannunsa ba na dama shi ne alfabdu bai kare ba mulimmu kareya wadda za ta sauka bihi gare shi ko walal ifba'u sannan kuma ba ainihin wato yada abin ba ma'ana walal ifba'u kuma abin bai bude ba bai kare ba sannan kuma dinkin bai bude ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu har ya koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma koda kaga kirjin baka cewa ma an taba shi babu wata alama ta dinki ko wani abu iko ne kawai na da Allah subhanahu wa ta'ala duk da an samu mu'tazila su sun karyata wannan sun ce ya saba ma hankali ya saba ma hankali eh su sun ce duk da qur'ani bai ambata ba su gaskiya ba su gamsu ba ba su yadda ba cikin abubuwan da sun haƙare ta irin su azabar kabari da sauransu da abin nan da abubuwa da yawa dai suka karyata irin su dajjal zuhurul mahadi duk sun karyata waɗannan abubuwa sai ce alifan nuska annabi ya saba da bauta ibada wal ibadata da dai bauta an ce annusk da ba galibi annusk yana ɗauka ibada ta yankan dabbobi kamar hadaya ko layya ko yanka dabbar suna da makamantansu asali shine annusk amma ana cewa annusku ana nufin aikin haji ana cewa annus kuma ana nufin ibada gaba ɗaya wal ibadata da ibada wannan duka ta'kidi ne wal khalwata kuma annabi ya saba da kadaita ya bauta ma Allah a garu hira diflan tun yana ma yaro tun yana dan karami tun kamin a aiko shi da annabta ya ga abubuwan da mushrikai shawa ke shi bai gamsu da su ba to shi ne sai ya dinga shiga wannan kogo yana tunanin abin da zai fito ma da al'umma sare shi a cikin haka ne har aka yi basa wahayin suratul alaq ayoyi biyar na farko sannan ya ce wa haka zannu jaba'u ai da ma haka zababbun bayi suke jam'u najib zababbe dama duk inda zababbe yake mutumin kwarai to dama za ka ganshi ya saba da ibada mutumin banza ne za ka yana wasa da da ibada amma zaɓaɓɓen bawa ga yana ba al'adar saki za ka ya saba da ibada sannan kuma yana kaɗaita yana gudanar da wasu abubuwa da Allah ke so ya ce wa iza hallatul hidayatu qalban duk sanda aka samu shari'a ta sauka a cikin zuciyar wani bawa in dai kaga shari'a ta zauna a cikin zuciyar bawa to nashbat al'adau fil ibada gaban jiki zaka ga suna jin nishadin bautar Allah zaka ga ba su jin kasala ba su jin gajiya in an zo wajen bauta amma in kaga gabbai na gajiya da ibada to akwai matsala har yanzu shirya ba ta gaba tabbatuwa da kahuwa a cikin zuciya ba shi yasa mutum ya yi ƙoƙari ya samu shirya ta tabbata a zuciyar shi za ga duk wani aiki na bautan Allah bai baka wahala ba asallahu Allah ya aiko a shuhuba taurari inda ba ba lokacin da aka aiko shi da manzanci wanda suratul jin ta yi magana a kansa ta ainihin suratul tabara to daidai lokacin da aka turo shi da manzanci daidai lokacin aka fara turo su kamin tahowarsa mala'iku ba a ba su wannan abin nan kai tauraru ba a ba su wannan dama ba saboda haka aljannu sukan hau sama don su sauraro abin da ake gaya wa mala'iku abin da mala'iku ke gaya wa junansu na wahayi wanda Allah ya gaya musu suna sata ji sai su tattaka su tattaka su yi ta tafiya har sama in suka jiyo kalma ɗaya su kuma sai su zo suna gaya wa junansu har a kai ga na ƙarshe shi kuma ya je ya gaya ma bokaye su ko bokaye sun samu to har yanzu suna yi har yanzu su aljannu suna wannan amma bambanci da da da babu ainihin waɗannan tauraru da za su halbe su ƙone su to amma yanzu akwai in suka yi akan halbe waɗannan taurarun sai su ƙona su wani lokaci a kamar yadda ruwayoyi suka tabbata bayan shi na can ƙole ya karɓo maganar ya halba mana ƙasa na ƙasa ya halba mana ƙasa to wani lokaci kamin magana ta kai ga na ƙarshe to sai yula ta ƙone su gaba ɗaya wasu su mutu wasu su samu rauni su dawo su koma dabbobi irin macizai da makamantansu wasu kuma su dawo raunin bai tsanani ba su koma suna jinya a yanzu halin da su aljannu suke ciki kenan shedanun aljannu an gane ko to wani lokacin kuma suna samun sa'a magana ta kai ga na ƙarshe aljani na ƙarshe wanda a ƙasa gaba ɗaya shi kuma ya ɗauke ta ya je ya dinga tallata ma bokaye ai gobe ga abin da za a yi ko nan da shekara kaza ga ga umarnin da Allah ya bayar ai da wane da wane zai mutu za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza su kuma sai su hada da wasu abubuwa na karerai da yawa sai a zo ana yaudarar mutane ana yaudarar to shi yasa za ka ga wasu lokuta bokaye su suna iya faɗin abu sai ka ga ya tabbata amma galibi ƙarya ita tafi yawa haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ƙaryar tasu ita tafi yawa an gani amma suna yi faɗin abu kuma su dace saboda wancan abin da suka suka suka karbu Allah ya sawaka to wannan duka mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam don a tsare wahayi don a tsare alkur'ani don a tsare mana addinin da sauran annabawa duk ba a samu wannan ba ba a samu ba to shi ne ya ce hirasan saboda tsaro don a tsare ita sabadin kuma a tsare wahayi da yana yawa zan lokaci Allah ya turo mala'iku cewa a je a saukar da wahayi a je a yi ma annabi wahayin wata sura ko wani hukunci amma saboda kariya daga wannan shi yasa Allah ta'ala ya tanadi wa'annan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha ko waja'alnaha rujuman to wannan shine ba dukan tauraron a haka ba wani bangare ne na taurari su ne Allah ya sanya abin nan rujuman lishirafi wasu kuma suna nan kawai don kawa don a kawa ta sama Allah ta'ala ya tanade su ya ce wa baka alfada'u shi yasa sararin samaniya ya yi kumci anha ko daga barin ta ya yi kunci ga su aljannan su da ke tattakawa suna abin nan kesa ya kaga da kansu sun faɗa wa anna kunna na ka'udu min ha maka'ida lissam to ya suka ce amma amma ya sami il'ana ya ji da lahu shihabar rasa su da kansu suka zo suna faɗa suka ce da muna yi amma yanzu duk wanda ya yi to zai samu tauraron da zai yana can yana jiransa sai ya halaka shi to har yanzu kuma suna yi eh mm na to ai dama dama shi aljani kan garare ne asali in ya karbi musulunci ne to sai ya sai ya sai ya yi dama eh kuma samun musulmi na kware cikin aljannu yana da wahala yana da wahala gaskiya yan kwaroyi ne ana samu ɗaiɗaiku haka a ware shaidanu su suka fi yawa sai ce ta ƙurudul jinna wayannan taurarin suna korar shaidanun aljannu amma ba'ida saboda daga wuraren da suke zama lissam iwai don su sauraro wannan zai hau wannan wannan zai hau wannan wannan zai hau wannan su yi ta tafiya su yi ta tafiya su yi ta tafiya saboda ƙarfin hali da shi ne sai a kore su da waɗannan taurari ya ce ka ba ta tsarudun ri'a'u kamar yadda makiyaya suke korar azzi'aba karnukan daji daga dabbobinsu jam'u zai na ce zai shi ne karkeci karin daji kaga makiyayi ya zo da dabbobi ya ba zai bari da wasu na fassara a kuraye amma dai ba kura kura ba a kiranta zai sai dai ko dai a kira ta jai'anu ko bab'un tana da sunaye da yawa mun san karen daji ko su shege kira azzai ko amallas su wasu laraba na kira ne da amallas shi ba yana da sunaye daban-daban tunan za mu dakata saboda kasida tana bukatar mutum ya bibiye ta yan kalmomin ne samu na jari sai ya harhada da ba kwakwalwa na su ta zama kamar labirari duk sanda ka cimma bakon abu sai ka riƙe ko baiti mai amfani ka haddace ma ka samu sa'a ka haddace kai to alhamdulillah sai ba laifi haka aka fi da su wani sati insha Allah sai mu tashi shafi na shida duk dai ci gaba ne da bayani akan mu'jizozin Annabi sallallahu alaihi wasallama in ya kare zai shiga bayani akan makiyansa akwai abubuwa da dama akwai tarihi ciki sannan akwai sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai lugogi da mutum zai samu babu tambaya ko to bismillah sallallahu alaihi wasallam eh da wata nawa manzo Allah yake cikin cikin mahaifiyarsa to akwai sabani wasu ce wata biyu wannan shine al-mashhur cewa wata biyu sun ce wata bakwai wasu kuma sun ce a ma yana cikin tsumman goyo ba babu babu nasi dai a takaice daga shi annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da cewa yana da kaza wannan da ruwayoyi ne na na tarihi ake samun marwaita suna ambata zai iya yiwa wata biyu din ne zai iya yiwa wata bakwai din ne na yiwa kuma yana cikin tsumman goro wasu malamai sun tafi akan wannan cewa a lokacin da yake goye sannan ne mahaifinsa yarras kamar yadda shi al-musiri wannan magana ah, magana shi kamar tana ishara zuwa ga wannan an gane ko yawwa to wasu kuma suka ce a yana dan wata biyu a cikin cikin mahaifiyarsa wasu suka ce wata bakwai to wannan dai babu babu nassi al'asulu irin wannan shine at-tawaqquf Eh, duk abin da yake na tarihi in babu nassi to tsayawa ake yi akai na fatar an gane ko da ko an ka an samu cikin littattafai wasu suna kawowa yana karanta littattafan sira irin su asiratun nabawiyya ta ibn sham duka sun kawo wannan irin su subulul huda war rashad na as-salihi duka suna kawo wa'annan abubuwa din irin su al-bidaya wan nihaya tarihul islam na zahabi tarihul umami wal muluk na um, ibn al-jawzi da littattafai da dama za ka ga suna kawo abubuwan amma duka in ka duba za ka ga babu nassi daga shi annabi wanda ya faɗi kaza da yi ruwa na abubuwa al'aslu shi ne attawakuf ba a karyata kuma ba a yankewa tabbas ɗin haka ne sai sanda aka samu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba ma aksarin ma mafi yawancin shekaru haka ne Mm. amma akwai ɗaiɗaiku da eh ban ji ba a bai tabbata ba tunda akwai waɗanda suka faɗa suka ce yana goye bai tabbata ba inda ya tabbata akwai nasi ke Eh, sallallahu alaihi wasallam to shi ma akwai saɓani amma wanda ya fi shahara shekara shida Mm, bayan ya shekara shida sannan ta rasu mahaifiyar shi wasu sun ce shekara uku wasu hudu wasu ma sun ce bakwai amma dai shida shine almashhur shi ya fi shahara a cikin littattafai kamar yadda wancan wata biyu shine ya fi shahara an gani shi ma duk wannan ba babu nasi kawai dai maganganu ne na malaman tarihi Eh. nassin kuma shine ko dai a samu daga shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko kuma ya tabbata wani sahabi ya tabbata ya faɗa ko da bai ce annabi ya gaya masa ba to wannan za a tabbatar a matsayin nassi domin ba zai yi kirkiro abu yawwa dole kenan daga wa daga annabi ya ji wannan magana ina fatar an gane hmm? to saura haka da irin na abubuwa ba laifi a faɗe su amma ba ta fuskar jazumi wai tabbas haka ɗin abin yake ba a'a duk abin da ba alƙur'ani ba ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ingantatta ba to ba a kiranta nasi eh su kaɗai ne nasi raba gardama shi ka annabi da ya faɗa da an samu ya faɗa shikenan to amma ko bai faɗa ba sauran abubuwa da ake kawowa musamman irin shekarunsa ya auri wanci shekara kaza ya auri duka zaka ga maganganu ne na tarihi ba wai shi annabin ne yake faɗa ba sannan wasu ba sahabban ne yake faɗa akasarin maganganun ma daga tabi'ai ne kamar abin da ya shahara cewa ya auri na na khadija tana da shekara arba'in shida da ashirin da biyar kaga wannan ba a nasi ba ne shi yasa aka yi ta kawo maganganu kusan a kawal guda bakwai wasu ce tana da arba'in yana da ashirin da biyar wasu ce a tana da arba'in da biyar shi kuma yana da ashirin da biyar wasu ce a tana da arba'in da hudu shi kuma yana da ashirin da biyar wasu ce a yana tana da shekara talatin shi kuma yana da shekara ashirin da biyar wasu ce ashirin da takwas wasu kuma suka ce shekara ashirin da biyar duk shekarunsu ɗaya duk shekarunsu shekarunsu ɗaya haka wasu ke faɗa akwai malaman da sun karin jayar da wannan ƙauli gaba limam bai haƙi shi ra'ayinsa kenan kamar da ya faɗa cikin dala'ilin nubuwa wasu kuma sun rinjayar da cewa ashirin da uku ne kenan tsere da su shekara na biyu wanda shine ra'ayin abu abdullahi hakim an ne saburi a littafin sa al-mustadrak bayan ya fara faɗan wancan ƙauli da cewa tana shekara arba'in sai ce wannan ƙauli ne mai rauni ƙaulin ne shazun layi hutar jibi sai tabbatar da wannan to galibi shi dai za ka ga malaman zamani irin su a shekul albani da wasu almuhaƙiƙun sun fi rinjayar da shi irin su shek as-salihul usaimi amma shi ma ba nasi ba ne don duk maganganun kakaf ko wace in ka duba isnadinta akwai matsala illa dai da su masu cewa 23 da masu cewa 25 to magana su ta fi dacewa da waƙe in an kalli waƙe an gane ba nasi ba in an kalli waƙe to magana su ta fi cancanta tunda kaga ta haifi 'ya'ya guda bakwai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to zai wahala a ce mace shekara 40 ta aure mutum kuma ta haifi 'ya'ya wannan mustahil gaskiya ko kuma kada an ya kuna mustahila wannan biyun dai su sun kafi dama-dama ko dai ashirin da takwas ko kuma ashirin da biyar ya zanke nan duka shekarunsu daidaiwa daida wannan su suka fi kusa in an kalli waƙi ta fuskar la'akari da 'ya'yan da ta haifa da yawa haka amma duka babu nasi eh waccan ita ita ce al-mashhur ita tana cikin littattafai da yawa ita ce ba ibnu hajar ya kawo cikin al-isaba za ka ga duk malaman da za su fara magana ita suke kawo al-imam an-nawawi ma ita ya kawo cikin littafin sa tahzibul asma'i wal lughat ya kawo ita ya fara ambata sannan ya kawo masu shekara 45 ya kawo masu shekara 44 to Allah ta'ala ala eh babu babu ne amma babu laifi ka ce 28 ko da biyar su suka fi dama dama da ita riwaya 28 ra'ayi ne na Abdullahi dan Abbas to amma isnadin kuma zuwa gare shi bai tabbata ba bai tabbata ba akwai wani da ake kira alkalbi wannan malamai sun raunana shi Allah ya taimaka. Ko tambaya? To, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.